malaman mu da iyayen mu da taron mu da suke tare da mu a komina a bukatun ba wannan da su saurare mu ina musu sallama sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya kusanta su da albarka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau takwas da watan goma sha biyun miladiya dubu biyu da hudu muke nan tuna ɗan uwan musulmi murna sakamakon aure da yayi Allah an tarkace wannan aure Allah kuma iya arzuta su da zuriya irin da za su yi addinin musulunci aiki saboda munasabar da yake da shi za mu gabatar da filin mu musamman shi an da amarya da dukan ma ma'aurata a kan haƙoƙi da suke rataye a kan kowanne daga cikin maza da mata sakamakon irin sakaci da muke samu ne maza da kuma su matan a wasu lokuta na wajen danne aikin mazajen su a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana harkokin auratayya muhimmanci a cikin Qur'ani kuma da muhimmanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana harkar auratayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ware sura ta musamman ya kira ta da sura ta mata suratul nisa wanda wannan sura take karantar da zamantakewa tsakanin maza da mata da kuma shirinta na aure da dukkan abin da yake da alaka da wannan kuma ya yaro ya fi umra ake kira ake kiranta surukun misali cewa wato surukun talak inda a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin dokoki da dama irin da suke alaka da sauki da kuma wasu hakkoki irin da suke tsakanin namiji da mace haka na Allah subhanahu wa ta'ala a wasu a wasu surorin da ban wurin da ba wannan surori guda biyu ba ya taɓo muhimmancin harkar aure da kuma harshen da ke tsakanin ma'aurata kamar cikin surutun basara kamar cikin surutun ahzab kamar cikin surutun ne irin da wannan surori da ko da ba musamman aka yawo surorin saboda wannan dalili ba to a cikin surorin akwai bayanai masu yawa a kan wannan daidai wannan duka yana nuna mana muhimmancin auratayya da kuma yanzu addinin musulunci ya gaya wannan lamarin muhimmanci saboda muhimmancin wannan lamarin na auratayya Allah subhanahu wa ta'ala ya yawan ta magana ta cikin Qur'ani sannan kuma aka kebanta wannan lamarin domin a bambanta tsakanin dabbobi da kuma mutane. Al'ummar musulmi Allah kira mai tsara wa arzuta su da waɗannan karantarwa na ayyukan a cikin Qur'ani da kuma musamman da sallallahu alaihi wa sallama saboda haka suke rayuwa su rayuwa irin da mutane. Yayin da waɗanda ba musulmi ba ne idan ka duba harkokin auratayya a tsakaninsu suna yin rayuwa mai irin na dabbobi. saboda ba karantar da karantarwa yadda mutum kare yau da gobe tsakanin mutum da mutum ba. Domin ka duk da ka ga ka samu wasu mushkalla na waɗanda ba musulmi ba ne za ka ga ka samu bambancin su da dabbobi kawai shi ne waɗannan abubuwa guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ta'ala lakum sama wal absara wal afida suna da samu da bakin da kuma afida sannan kuma dabbobi ba su da wannan shi ne bambancin amma a sauran zamantakewar su za a zuwa samu sun da ke suke saboda a yau sun yi arma akwai wasu ranakun da suka yawo a ranakun kirkiyo a lokacin da maza da mata za su ce ɗanya ko matar wasa samun ta zama sata a wannan lokaci kenan tsarin da suka wasa yake zuwa da kenya domin ta amfani ba saboda ana yin aure ne domin a kiyaye duniya a kiyaye zuriya ba ta yi kan kasance ta ɗauki ne da mazajen su to sun rufe wannan manufa suka yi suka koma a rarrafiya a tsakanin su a addinin su ya zama cewa da kai a nufa su da ka'ida inda bai kiyaye duniya ba don wannan dare a wannan dare aka yi samu wani yayi wa matan da suke ko kuma sun ya kawo matan wani wanda don jiko wa wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a rarrafiya tsakanin mutane ya raba su da dabbobi haka nan don ka duba mu'amalar da ke da miji a addinin kirista ko kuma addinin da ba addinin musulunci ba umuman za ka zo ka samu mu'amala ne wanda kowa yana danne wa ɗan wani harshe a wasu wuraren za ka zo ka samu mata sun sun cike wuce na zaben su sun cike neman irin sun cike neman komi da komi na zaben su ne suke da wuri za ka zo ka samu haka a wasu wuraren ma za ka zo ka samu maza maza sun harka za wa sadaki hakkin karantarwa na addinin musulunci da yakin mata Allah subhanahu wa ta'ala yake sun ba ba ba za su ya kan nisa sadaqatu bin musula to duka shi ne abin su mata su ne suke ba da sadaqatu kamar yadda yake a addinin hindu wato addinin indiyawa za ka yake samu mata su ne suke ba da mazaje sadaqatu a yayin da yarinya kai ta girma iyayenta ba su da sadakin da za ta ba mijin da zai aure ta yana kai ta har ta cikin kanta an gane wannan abu da yake kake cewa kasar indiyan da kuma wani bangaren pakistan da kuma indiyan a pakistan da sri lanka da kuma bangladesh wannan kasashe kasashen da aka samu kowannan addini da kuma wannan kasar da nisan wannan duk a halin da kake cewa mata su ne suke kawai sun saboda iyayen su da lambaci ta bashi da za su bawa ainihin gabajin da za su aure su ba. Waɗannan karantarwa za ka zo ka samu addinin musulunci ya ba wa mata hakkin su. Haka nan za ka zo ka samu a sauran addini za ka ga cewa babu tsoro mata a cikin gidajen su su zauna. Babu wannan tsarowa. Da ku tana da yanki da za ta yi neman irin aiki wanda namiji za ta yi. kana da yanki da kuka ko ina ku tafi ko da ma ba da izinin mutu ta bane ko da ma ba tare da muharramin ka za ku fita da tafiyin da za ku tafi ba addinai ku sun ba su damar haka yayin da addinin musulunci ya zo da saɓanin haka to a takaice karantarwar addinin musulunci a kankan auratayya karantarwa ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya karantar domin ka duba tsarin za ka cewa tsarin ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma da wannan tsarin ne al'ummar ne za su samu talatu za su samu ci gaba ba ka nuna yin da'ayoyi da yanzu suke yabo a kasashen musulmi na nuna wa mata yanki kuma an gano nuna wa mata yanki kuma ana a yi da waɗannan karantarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a babin aure idan muka koma ayoyin Qur'ani da suke bayani akan haƙoƙi ayoyin sun ka suka su kashi wasu ayoyin suka suna jinkira jinkira haƙƙin da ke su aurafin da gaba su ne ƙarƙashin ara guda ɗaya karfe kuma wani ɓangare da mara saboda fasaha da balaga yin na ƙasani kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim yake cewa wa man wa man kunna yu'minu yake cewa الرجال قولته سوى يقول ومن رجال أبيتن ومن رجال أبيتن فرجع يقول ومكين مثل الذي أبيتن بالمعروف أولا نعلم واحد أسئلة تحققي لكي كم يمكن لكي تحققي لكي كم يمكن بجي أحد أسئلة على أبيتن ومكان غير لما نعرف يقول ومكين مثل الذي أبيتن بالمعروف amma yake su mata suna da haƙƙi suna da haƙƙin da namiji zai ba su kamar yadda kuma akwai wasu haƙƙi a kan su waɗanda za su ba wa namiji an gane saboda lamin yana nuna abin da kake da shi an gane kan ba ba wa ne amma shi kuma yana nuna abin da Abdullah yana nuna abin da kun za a bawa sannan ala kuma yana nuna abin da kun za ta bayar. saboda haka Allah ya dinga laifin wani kunna mu'min ya bi alaikin da bil ma'ruf kuma da yake bil ma'ruf nan duk sauran sauran hukumomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dama za ka je ka samu za ki ga karkashin wannan kalma ita kadai bil ma'ruf da Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ta suna da wasu hakkoki wanda duk da shi a wajen mazaje su sai za su ba su da a cikin zama umma sana yi ulun da zai a lokacin na kuma sannan kuma su kuma akwai wasu hakkoki su ne ke kan su ake bukatun su sanarwa mazajen su kuma kowanne su da su bangaren maza da kuma bangaren matan da ba su riya su su ma'ruf mun gane wannan shi ne abin da ba su ba ba a ita kiransa su ba mun gane suke kiransa su ba ka su ba saboda samun yana nuna abin da kuke da shi amma kuma yana nuna abin da yake kanka da ba su biya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su a dinkule cikin wannan kalma kai yake wa da kuma mutumin da zai a lokacin da zai rawa a wata ayar kuma su dan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake da an san ko da ma'ruf wannan aya ya rattaba bangaren haƙƙin mata yake wa an kuma kuma kuma ta kuma wa mana da ko da zama da ko bin ma'ruf da mu tsira mu tsaka ta wa kuma a cikin ba tare da wani aiki ba to da muka duba ayoyin da suke mana tafi da wannan ayoyi da gaji ko ayoyin da suke fassara wannan ayoyi da gaji za mu ga misalin a a cikin surutu tsala da kuma wasu tsoroni da kamar surutu tsakara. Misalin surutu tsala jami'a gana zai kalli suna da haƙƙi na tsirwa a kan mu suna da haƙƙi na zamarwa a kan mu tsara wurin da za mu nema da horar da mu an gane waɗannan abubuwa guda biyu suna ku tsara ya karantar da mu a jirgina kuma ya zama mana shugunsa kuma da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأنتم الرجال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أمنا يوم جمع حتى داوم حتى يكون داوم تكون فيك بتوكيد المسلمين تلك أتشوفوها لا تخرجوهن من بيوتهن kada ka fitar da su a gidajen su hatta bayan sun tafi su wannan yana nuna zonar da su da zonar da su bayan an aure su ne za su biyu tunda har bayan an an tafi kuma suna da hakkin zauna a gidan mazajen su wannan babu aure ga dannan a tafi su an gane a ba ta da zuwa mun da yi illa wala ya karshe sannan kuma da zai yi da ganyen da mutum a gidan ka kuma ka hana su cin abincin gidan nan an gane tun da Allah ya ce kada a fitar da su a cikin gidajen ta ko da bayan an yi su ne to za a kada suna karka charge ta a gidanka har ka gama ita to an yi ka ka ajiye ta ne kai a gidanka ka hana ka ci da ta a gidan an ma za ka ka ajiye ta a gidanka a gidanka ba ne za ka abin da za a fata da abin da za a samu gidan a ce za mu yi wannan kuma mun abin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mana hakkokin da ba zai yi waɗanda suke kan mulki shi ne ciyarwa da kuma wato girmarwa amma ya zama mana sai mu ga mulkin wannan tsira da masu yin nasara a dangane da girmarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai aiki ne wanda ban kunta ta kunta da mulki yake ka bar wanda su a wurin da a wurin da su suke zama a irin wurin da su suke zama ka girmar da su na kirkin jirgin da irin abin da suka samu a nan wannan subhanahu ta'ala ya nuna cewa jirgin sarkuta shi ne jirgin irin jirgin da matar da ba ta aura yake su kai idan sarkuta da ya san ka kira maka ba kana mata nan da kudu ka ci gina na ka gina maka ba kana mata yin tsoron kasa wato ka danna maka hasu ka danna maka hasu saboda sarkuta da ya san kaɗan da ka kuma ko kasa da ta maka hasu da ka danna maka hasu wata yana samun ƙarfi mun hanci da hanci duniya da duka don za mu aiki haka ne ya sanar ko kuma da ƙarfin yin tsoron da ƙasa ta hajji ta ta kuma tsara don ma ta bayyana da hanci don kuma iya jirgin ƙarfin kuma in ta kuma wani da duka ne ta hanta abin da Allah kuma hanyar tsara ya arzuta ta da inda za ta zama da ita ta amince ta zama har zuwa lokacin da Allah zai ɗaga ta ko kuma ta tsara ɗaga ta. yasa na Allah ya ni ta'ala abin da ya kawo shi a cikin ya san mun da mun yi cikin ya ya kawo mana cikin ya ta karanta yake an yi ne kuma mun san shi ko kun mun mun ko Allah ya amma a kan da kuma ya kawo ni cikin yake cewa mun yi cikin dan san shi ne ta وما قدر عليه رزقه فليمسك مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد إثم مثلا من ne kawo bayani a kan ciyarwa bayan ya kawo bayani a kan wato gomarwa wanda mulkin duka ake misali kowanne daga cikin kuɗi maza kowa zai ciyar da iyalinsa da irin ƙarfin da yake da shi inna zuciya ne da ciwar da ita wato abu mai daɗi wanda zuciya ke zai ita kuka ce mun su ta ta bisa ba kuma da muke samun wasu masu kuma in ka je kuma abin abin da neman yaman su ke su abin zai ba ta kunya kuma zai ba su mama kuma zuwa da ƙarfin siya a nan sun karanta wa karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala sun zanne zuciya ya kuma kanku ba ba mutum da zaman da za ta ba mai biya wato za ta fi a za ta fada ban shi ne zafi da iyalinka ta ci da ya ne da rora da amin ta kanki wa karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala in ce wani yiri da zai ta ake bin ta ake idan mutum ne wato na arziki ne da ciyar daga cikin yin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ba ya ba shi ba yana da yana da karfin zuke sun yana biya yana da karfin amfani da jaddada biya gurin ta amma ba su an kasa yi wa kuka wata kila ko wani kuka da amma ya kauce wa karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala dan ko yayin da yusu yusu ake yusu ake haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake wannan kadira alaihi rizqihi wanda kuma Allah ya yi arzikin sa wato zai yana da dukiya yana ciyarwa wanda Allah kuma ya tsara ba da umarni yana jin wata ana jin daɗi sai dukiyar ta ya gano da wani kamar da jira abin da dukiyar da ke kan yi da ina a tsarin ba da ciyar daidai da abin da Allah kuma ya tsara ba amma in sai kana kuma daidai da karfin ka to za ka ciyar da yaji ka in kuma kun yi kuma da daidai da abin da karfin ka ba kuma da dole daga cikin rabo muna je suke koɗa wannan karantarwa na Allah subhanahu wa ta'ala wata ya kare mutane suna da arziki kai da muka gaba amma wanda za mu ji kuma abin da suka ci a gurin su an gane wata kuma ba da muka samu ta ci da farko amma ba ku da kun da ku kun da ku ku a tsaya abin da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shi an gane wani za ka dawo da farko amma ya ya gaji da kai ta yadda masu sa da kuka su da da abubuwa masu tsada ya kafa da kansa da abin da mun da Allah subhanahu wataala ya ba su gani da mun ji da Allah da kuma kun mun ji na ta Allah mun da Allah ke la yusallu billahi nafsan illa ma atana Allah subhanahu wataala bai kullata kowa ba bai ci da kowa ne ne bai ci sama da abin da Allah subhanahu wataala ya ba su Allah yake sai da Allah ba da yake mutra Allah kuma bai yanke da kowa ne Allah ya ba su ya ne da su Allah ya basu ya ne da yaran su su ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan sun ci ne su Allah zai furta maka da su ga sun yi su da kamar su su dan dan da yake da tsawon ne to wannan yayin da sura wannan sura ta sura al-qalam sai sura ta misali sura ta kan ban da wannan hakiki da babu a cikin inda yake da su ne da wannan kuma sai ya tantance mana sunan yake an kuma kunna mai hauka da kanta duniya da hukun har ba ne kuma yake yake mun yi da da ake da tafi da mun ji da abin da yake sanin da kuma a da ba ana Allah subhanahu wa ta'ala a kan ne mun cewa mun ji karfin ka da kai bangaren jami'arwa da kuma bangaren ciyarwa kamar da yake a bangaren jami'arwa yake mun yi da duka jirgi abin da kuka samu a nan na kai ya je ce mun yi duka a cikin tafi da mun ji da abin da yake sanin da ma'aikatan ba idan za mu gane kurin ko kuma danne hakkin ta yana daga cikin mazaɓin ruwa da za ka ji ka samu nuna da zuciyar da zai ji gida da nau da bulo mai kyau da ɗauko iyalin ku ajiye ku a wannan gida a mutunce to sai ka ga cewa ya danne masa haƙƙi ya yi ƙasa da ita haka nan kuma wasu suna da damar da za su iya ciyar da iyalin abinci mai kyau mai daɗi amma za ka ga cewa sun danne musu haƙƙi sun fitar da su abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan kuskure ne kyauta amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana muhimman abubuwa daga cikin hakkoki da suke kan wato namiji da zai ba wa iyalinsa wato zamanarwa da kuma ciyarwa a wata aya kuma daga sun cikin suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mani hakkin daban wanda yake kan namiji inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa وعمل ما يجوز له رزقهن وسكنتهن بالمعروف الله سبحانه وتعالى يقول wanda aka auka masa da wata mijita miji wato yana da akwai haƙƙi da yake kanta ciyarwa ta wurin da ya gabata rinke hunna da suke hunna kuma da kuma fitakar da su na san su namiji yana daga cikin haƙƙin da yake kanta wato ya fitakar da iyalinsa وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أنا ما الله سبحانه وتعالى يكتب بالمعروف لكن في جودة إذا كركم بمثل إن هذا الشيء يعني بدون أكون أكون تنبع أكون سيروا كذا جمهورهم سنين كرهم سياسي يسيا متى يسيا متى saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake bil ma'ruf dai da irin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa idan kuma ba shi da kullum in ba shi da arziki shi kuma kullum ko da kullum ne abin da mata ba ta so da ko da kullum ne Allah subhanahu wa ta'ala to abin da ya tsara masa kenan ya tufatar da ita yasa yace la tukallamu nafsun illa wusaha kamar yadda a sun yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha an gane anan mun Allah subhanahu wa ta'ala yace ba a tura shawara mutum sai abin da zai iya domin wajen gudatarwa ma an yi la'akari da wadancan sharuɗa da suka gabata na idan mutum yana da arziki ya tabbatar da iyalinsa duk da daidai da irin arzikinsa na alfarma mai kyau mai tsada wanda ake zamaninsa idan kuma talaka ne shi ma daidai da irin karfinsa ya tabbatar da ita a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana haƙƙi na uku wanda yake kan maza zai gaba a kansu su ba wa ainihin matanku haƙƙi na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ya bayyana mana shi a ayar da ta zuwa tafassara inda yake cewa ai haƙƙi na kuɗi ce wa ashiru hunna bil ma'ruf wato hukumul ma'asara menene hukumul ma'asara shi ne ginshikin zamantakewa na tsakanin namiji da mace wannan abubuwa ne wanda daruriya shi da sa da kuma wato zaumarwa da kuma kusa wannan da ruwa ke ma'ana wanda dole ne mutum sai da sun jin gani da su kuma da mintakewa abin da ake nufi da su mu'amala na tsakanin mace da miji mu'amala na tsakanin mace da miji ana so namiji da cewa ya yi mu'amala da masu sun mu'amala mai kyau zai dinga mata faraha a duk lokacin da zai kalle ta sannan kuma zai dinga gina maka maganganu masu daɗi an gane abu haka nan zai kasance wasa wasa da dariya a kai a tsakanin su wanda ma ba na bayyana ko da zai kai gare ni ba da kasance akwai wasa da dariya tsakanin su yana murka mata fuska yana mata murmushi a duk lokacin da zai kalle ta zai sami wani lokaci na musamman wanda zai zauna ya ɗauke mata ko cewa ta ji cewa ta san da cewa ita ta tana da mutu an gane mun kira da ita wata lokuta ina kan kuma bukatar tattaunawa da ita akan wasu abubuwa da suke shafe ta mun ma a ba ta lokaci ne musamman ana tattaunawa da ita an gane ai to wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi wa ashiru hum bil ma'ruf abin da wannan fage za ta daka samu maza da yawa suna danne wa mata wannan haƙƙi dan nan da miji ma to in ka ganci wato ya kuma ta hakkinsa to yana kan hanya zuwa gida ne saboda shi yana ce mu shiga cikin gida da zama wa matarsa wato kamar mai gidanta ba mijinta ba abinda ta yawa daga cikin gidan da ta yi ta kasancewa a tattale da kusan an gane sau ina kan yanzu na karanci cewa akwai bambanci tsakanin baiwa da mata an gane akwai bambanci zai yarka gaban kuma matar ka gaban matar ka na auren wato kamar da kake ji da kanka kai din nan da mutum to haka kake ji da kanka ita ma ta matar ka kai da ganci da kanin ka an gani ta kira ka wani ita ma ta kira ka ko an gani kuma da babu mun ta kanu da yin da za su kula ta nuna muku ta'ala ko ta dinka kin ce da kun karan a iya wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya tuki ta kano akan ta anan ka dinka ko a shari'ance amma wanda kuka dinnan kowa zama zama yake yi a mutunci kowa yana da zama na mutunci ne shi ne bambam tsakanin jama'a da kuma masu aure to sakamakon haka za ka zo ka samu in mazan za ka zo gida za ka miƙa fuska maimakon ka shigo gida tana cikin fara'a to sai ka shigo gida tana miƙa fuska to wannan sabon ne da matarka ko daga cikin hakkokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka a kanka inda ya ce wa aikin rummatul ma'ruf wasu mafisantan kuma za ka zo ka samu ba su da wannan matsala ba za su shigi su ga cikin gida da faraha za su yi wasa da garuwa tsakanin su da matansu suna musu maganganu masu daɗi ba sa murɗe musu fuska amma kuma za ka zo ka same su ba su da wani lokaci na musamman ya fi sana ainihin iyali ba da iyalin su sun je lokacin da suke da bukata sai ka shigo maka daki ko shi kuma ya tashi ya shigo maka daki lokacin da wannan bukata ya kare kuma halal ko ya hana kana gaba wannan kuskure ne ta wajibi ne ya kasance kuna da wani lokaci na musamman awa ɗaya ne awa biyu ne awa uku ne an gane wanda za ka zo ka zauna ka ji cewa ta ita tana da miki an gane ka ji cewa ita ta tana da miki kuma a waɗannan lokuta za ka ɗauki musu cewa duk wasu tunaninta da wasu abubuwa da take bi a rai duk za ta ɗauke mata a wannan lokuta. Hankalin ta zai kwanta. Sannan kuma ta wannan hanya ne za ku warware matsaloli da dama na cikin gida. Yayin da za mu je mu samu wasu mazajen ba haka suke ba. Don su da lokuta isassu waɗanda za su kasance tsakanin ku ba matanku. Ku zauna ku tattauna matsalolin da ke tsakaninku. Ku zauna ko da ba komi mafi hira ko da abin da ya gabata na tarihin su ne da ai da ya ga wanda muke ga wanda muke mun ta da mun ta raka raka raka yake wadannan abubuwa suna da muhimmanci da su an gane kuma ko da za ka ware wasu lokuta ne wanda wannan lokuta zai kasance kuna da wani darasi da za ku tsakanin ku da ita wani misali kuka ta kana karantawa a wannan lokaci duk da hankin da ne ta bata wani lokaci da kuke ji ita ba matar aure shi wani lokaci da kuke ji cewa tana tare da mijinta amma wasu matan za ka zo ka samu ba a ba su wannan haƙƙi ɗin ba sai a yi sati ba su zauna da mijinta suna da kasa ba kasa da minti goma saboda lokacin da za su haɗu na biyan bukata biyan bukatan da ba a wuce minti goma ko kasa daga kuma ya biyan bukatan sa ko ya tashi ya zo tashi ka ko kuma in tana ɗakin in tana ɗakin ki ne zai tsoro ka sai ki ci gaske yake ji ya gaji a kasuwa ya halar saboda haka ki tashi zai gaske ka kai. irin wannan da ta hanyar yana kasancewa wani yanzu na gama wanda muke kamar da siyasi sai su mamu da fara da gaskiya wannan kuskure ne da ta wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kansa ya tsira masa kuma balle Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye shi ya ta kiyama an gano domin cewa ne wa akiru annatul ma'ruf yanzu sun mu'akara mu'amala mai kyau tsakanin tsakanin su da su wanda kuma wannan mu'asara mai kyau da ya da zai kasance ba sai da wani mata wasu lokuta na musamman wanda za a zauna cikin na da ita ko a karantar da ita ko a wani wani matsaloli da dama da ainihin ita. ta wannan hanyar rashin ba da wannan hasi ya janyo wa magidanta da dama bala'o'i da dama yayin da sun kasa kwantirolin gidansu sun kasa menene yake gudana a cikin gidansu domin lokacin da ka ware wasu lokuta da za ka zauna da iyalinka to a lokacin da za ka karantar da ita da nuna mata ilimin da kike so da tarbiyyantar mata da ƴaƴanka domin ita ce suke da tarbiyya don ta zuta da ma ma'aikaci ne ma ɗan kasuwa ne da za ka zo wasu lokacin kwanciya ko da yamma ƴaƴan nan masu yawa ita ce suke kasancewa tare da ainihin ƴaƴanka to ma gara da ka zauna da ita lokuta masu tsawo ta yi da rasu mata yadda kake so ta turkuwar kanta ya'arka ba. Wannan shi ne harshe na hudu wanda kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a waɗannan ayoyi guda sai da muka karanta zuwa biyar to haka nan yanzu sallallahu alaihi wasallam a hadisin ina ya bayyana ta kamar jiran da yake cikin waɗannan ayoyi to waɗannan mutum aka samu a kan hakkoki da yake kan auratin namiji wanda wajibi ta ya ba wa matarsa waɗannan hakkoki wanda suke a kasance zaunarwa da ciyarwa da kusatarwa da kuma mu'amala mai kyau an gane da mu'amala mai kyau domin manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama ya kusa lokuta ne lokutan da namiji yake da shi biya kashi kashi daban daban daga cikin lokutan da ya ce akwai lokutan lokutan da na jikin ka ne shi jikin ka ne yake da wannan lokuta ma'ana ya ba wa jikin ka hakkin sa ya kanta ya kanta jikin ya zama da kanta idan bai ba shi wannan hakki ba ya fitar da jikin ka bana Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi shari'a tsakanin ka da jiki ka ɗauki saboda jiki ka zan gudanar da shi a gaban Allah gobe kiyama ya ce idan jiki bai bani hakki na da nuna a yau ina neman hakki na an gane kamar yadda yake jikin ka yana da hakki a kanka sannan kuma haka yake iyalin ka kuma suna da hakki hakkin nan mai yana nufin ne lallai suka da za ka ware kamar yadda ya kamata kamar da za ka ware wasu ayoyi za ka ware wasu ayoyi ka kwanta ka huta waɗannan ayoyin ta ba wa cikinka ne hakki ne na cikinka ka za ka ware wasu ayoyin cikin ka ba wa iyalinka wannan ayoyin naka ne abin da kuke so shi za ne hirar ake so a yi ko kuma yaya me ake so a yi ko kuma kunta yana wannan lokutan da ya kamata ne za mu zauna ne mu yi hirar da za mu ɗauke wa sunan mu cewa ha ko kuma za mu sa wani misali ne za mu dinga sa shawara ko kuma za mu tattauna ne a kan kamilin abin da ya shafi yara ko kuma ayoyin za mu raba su zuwa kashi uku wani kashi da zai mai kira ko tattaunawa na kai da juna kira wani kuma daga cikin mun karatu wani kuma ya zai tattauna harkoki da suka shafi kamar shi zai mai shawara ne a tsakanin su amma dole ne wajibin ta da take shi tana da waɗannan lokuta kamar yadda ya faɗa to a nan hakkokin da suke kan namiji wanda ya zaba da tsara matarsa saboda muhimmancin kula da su da kuma muhimmancin wajibci ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin da kun gaba idan da kun da su wanda daga wannan kun da sai ta da ni wata kun da ba wanda ya fuskanci musulman duniya da baki daya domin daga wannan kun da bai yi wata kun da ilin ta ba Allah subhanahu ta'ala ya kai shi gare shi to kuma da muhimmancin wannan kun da ma abubuwan da aka ambata cikin wannan kun da abubuwa ne masu muhimmanci da su amma yanzu sallallahu alaihi wasallam mun fito da mun fito da batun mata cikin wannan kun da yake cewa a cikin musu guda yake cewa a tsirkin da ke tsirkin da ne ta wasu yake ina musu wasiya wasiyar ayyukan wa mata aiki yake Allah ta hanyar da ta gano ya ajiye su a ƙarƙashin ta ya ajiye su a ƙarƙashin ne da ba ta nufi ba ta kai ne ko da ke saboda haka kuma ku wajibi ne ku tsaya ku tsada sun haƙƙin da yake kai su zama kanka a cikin sun da ke yaba sai da manzo sallallahu alaihi wasallam mun tsaya da yin nasiha a kai sannan kuma waɗannan hakkoki guda kuma da muka bayyana a cikin abubuwa waɗanda mundadu da albayya ko kuma mundadu ya ma yaji da wajibi ya ma yaji da wajibi in ba da yi ɗaya wajibi shi ne da wajibi suka da suka yi wajibi. Kitabu Manzo ya yi magana a kan siyarwa yayi magana akan tufatarwa yayi magana kuma akan zaumarwa da mu'amala mai kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi a cikin Qur'an ne magana to akwai wasu abubuwa waɗanda za su zaka da cikin wasu abubuwa alal misali kamar abin da ya shafi na yi kira wa mutum magunguna lokacin da ba su da lafiya da kuma da lafiyarta da kuma lokacin da sai abin da ya shafi ciwon lafiyarta a dinga kula wannan sun zai zai su zai karkashin ciwon ne kuma da yana ɗaya daga cikin abin da ciyarwar da zai da zai mutakarar da zai fita ba sai da yadda muna abubuwa don lokacin da mutu ba su da lafiya da za su iya cin abinci ba. Da kuma da haka warkar da mutum da kuma mata magunguna waɗanda suka kasance za su yi wato ya ji biyu ainihin a garin shi. Idan muka yanawa ɓangaren kasuwancin da kuma suke son ainihin mata. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala يعني بيان لكن تقديم ده بتكلم تعالى تقولته ولهم مسلم الذي على الجنة بالمعروف تمام بطيئة ده انت هتوجي لكن هتوجي كما ده حسنته waɗannan haƙoƙi da suke shawo kan su ce mata Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a alƙawarin daga cikin waɗannan ayoyin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فالصالحات قانتات حافظات بالغيب فيما حفظ الله wannan aya ya dunkula mana hakkokin da suke kan wato mata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ta matan da kasa jami'ai dindindin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su wadanda sun yi kuma in aljanna sun yi kuma za su samu yardan Allah a lahira yake karmutatu masu biyayya ne ta hada aiki wannan shi ne sharaɗi da hakki da farko biyayya ga mutu yanda da mamiji a dukkan umarnin da ya bayar na gama umarnin da yi kare da umarnin Allah da yanzu ta. Kuma da ya zuwa cikin hadisi na ta haka da musulunci da masu yin faruk. Ba a jin abin halitta a saba a wanda ya halitta. Kuma da haka Allah ta halitta ya fara albata ta kawo mu zaɓi. Kun majiya ne masu biyayya ne da mazajensu. Wato biyayya da namiji hakki ne wanda yake kai mata inda ba wa sauka sai in hada abin na su sun za su umarnin da zai kare ba tunanin Allah da zai ba. Domin haka idan wurin su ya ce su zauna sai su zauna in yi su za su za su kare. Sannan kuma idan wurin su ya ce kan su fita ba za su fita ba kan su aikata ba ba za su aikata ba su aikata ba wajibin su su aikata. A wannan ɓangaren za mu ga misali da yana da gaskiyar mata suna da kariya ko kuma suna da kurakurai a wannan bangare wannan haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da fara kanki wannan matan yanzu ba ta aure sun ba da babaran da haske za ka mata kamo wasu matan suke iya fita a gidajen magajen su su je a gida ba tare da cikin magajen su ba kuma wannan suna da yawa suna ne da dama wasu ma daga cikin sun kasance fitan nan da suke yi shi mijin ba zan jawo cikin gida ya ce ina yanke ne sai a ce masa ai ta tafi gida ta tafi gidan ta ta tafi gidan ta ta ta tafi gidan ta shi kai zai sun ta gida mu ta wasu lokutan kuma wasu matan mijin ku zai ba su umarnin sun abu na ce da hinda kan tsira kan tsira ya ce da hinda ko yaya da hinda haka yi da hinda in da yana da hankalin da wasu kuma daga cikin matan ba su rasa tsani sama da ma haka sai suna tanka wani gaban su daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kanka irin biyayyen da ya ba ta kai da kinta lokacin da wani mutum ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka za ka umarce ni da maka sujjada dai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sujjada ibada ne na musamman wanda ake wa Allah shi kaɗai yace lan amartu ahadan an yashida bi ahadi ba amartu mar'a an tasjida li zawjiha sallallahu alaihi wasallam wannan kusan kasance ne kasu ne misali ne na irin tunanin da ake koyar da su koyar da su yadda inda zan umarci wani zai ne wani kusada ba zan umarci da kusa koyar da kusa su duba su gaba su yaba ne wanda ya kusa kwantarce da Allah da Allah amma shi mai kwanci inda zai ba da umarni a yi wani kusada da ke zai umarta ta yi ba zai kusada kaga kullum biyayya da yake son ka da koyo hudu ta ya karo haka babu wani misali da za ka bayarwa misali sama da wani misali babu Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce kanu zatun sai yake hafi zatun ne da gaibi muna hafi da Allah muna kai daga cikin hankin da yake kai muna kai daga cikin hankin da yake kan ya kai yake da kiyaye kanta da kuma dukiyar mijinka da kuma yaran mijinka shi ne hasu zafin da gabanka ma'ana hasu zafin da gabanka duk abin da mutum ke yake ya gida ya fita a gida bai san ne ne yake fita ne cikin wannan gidan ba ya zama wani hoto na nan ne a gaban shi da duk wani abin da mutum ke ya bar gidan ka ya zama gaban ne a gaban shi ya ce wajibi ne na fita kiya ya mun abin an gane ne kada ku ko dai ma idan ka fita a gidan ka ka fita ko dai ma wani gaban a gidan ka na ne dan ka san da yake gida ne ba saboda haka wajibi ne ka kiyaye maka kanka ma'ana ka kiyaye maka da ku kiyaye masa kan kanka shi ne ka kasance ba ka fi kowa tare da su ko ka fita a gida ba tare da miji a ba tare da aure ko da miji ba an gane ko kuma ku dinga saduwa da wani miji ba tare da kai mai kafin ba ina da jeji ne ni kuma kuma ni kuma da niyya in ba ta da haka lafiya ya tafi kuma ka ga ba tare da fada ba Allah ne to iya wa kanta to iya wa maka kanta kada dan lokacin ka ne ku ne ko da kuma ko da an gama da wannan da kai da kike da su ne wannan hakki ne da kike kafa sannan kuma ku iya wa dukiyar da kike cikin gida dukiyar da kike cikin gida ya hada da kuɗinka da kake ajiya in ka san wurin da kake ajiya da mutum ya ba da mata in kun yi yaran da mazajen ko suke ajiya kuɗi in ma wasu nan ma a hannun matan su suke ajiya kuɗaɗen su wasu su da a hannun matan su bane amma su kan cewa mata sun san me yake cikin gidan saboda ganin ko kuma da su to ko da ba ya sanar da su sun da yake ajiya kuɗin ta da ya gaje ba su yi da bai san harsu ta ne Allah ne, wannan mata ya zubi da nan ta kiyaye duk wanda yake cikin gidan mutunta. amma kuma sannan kuma abin da ba su ita ne misali ko kana da tunta haka da wasu na kaya ko ka san mun ta an gane ko kuma wani abin hawan ta cikin gida an gane ko kuma wani ma ta inda idan yara ba su yi ta da shiga a jikin ta ne ta hanyar ta tafiya duk abubuwan da mutum ke mata ko ma da ne a kan tabbata ta ɗauki kenan haka yana daga cikin dukiyar da yake cikin gidan mijin ta kamar gaba da kiyaye abincin da mijin yake ya yake kawowa wanda a wannan bangare za ka yi kusa da kuma daga cikin sun kuwa mata musulmi suna da kurakurai domin da kurakurai wasu daga cikin su suka iya ko tarda ko tarda kayan abincin da gudun su ya ya ba tare da izini wanda ko kuma ya rasa kyauta kuma kyauta da ganin ke kyauta kyauta kuma irin kyauta wanda na nuna abinci ai misali inda za ka so in ka ba ka mutu ko ko mutu ko kun jira ka ta a gidanka misali idan mutum kuma ka kallo sai ka tsira da ita cikin har aka san gaba mutum suke da ba su yi duk ba da suke da har an buɗe gaba ba aha an yi ba da wannan wasu ka da ka ta ya wasu ya yi har ta haka ba to ka an gaba wannan da ke ne sai ni ne da ni ba in san kallon da ka fita ya ka so sai da ka fara biya ba ta wato ka tafi ai ya ku da ku da wannan tsara da yau kun da ni ku tafi ku ba hali ku dan ne mun ga kana kula da shi wato ba ku tare da ku da mara ta kana kula da sanar kiyaye da shi bayan da bayan su fita bambantane su je su aikata abubuwan da lokaci ne yara a yanzu da su tayar da da zai je suna sallan ta ko suna yin ta lokacin sallah zai wuce har su tada da kai sallah sun waɗannan abubuwa da irin da tuntunin da yake sauƙin mata da za su haɗa baki da tsayayen su kai su kai su mulaye su je su yi wasu nan su yi wasu yaye da sabi da dama duk waɗannan abubuwa inda mata za su kula da wannan haƙƙi na haƙƙi za su yi gaibi ba da zai je kasance ba. wannan haƙƙi na aikata ne. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya rubuta muku haƙƙin nan da muka ambata wanda yake kai wato maza shi ne da ake rubin da ma'arafin nan kun yi mu'amala da su mu'amala mai kyau saboda an Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mukhataba ya yi magana ne da mata saboda galibin rashin mu'amala na ranko galibin sa yana kasancewa ɓangaren wato maza ne galibi sun yi amfani da galibi yin mukhataba maza a yi zuwa gare su kuma saboda kasancewa matan su ne suke karkashin su wanda suke karkashin sa za ka ji cewa ai kana da kawo a kansu shi da kana da kawo a kansu kuma komai za su iya yi maka domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ba komai za ka iya yi musu ba wa asirin da bin Allah an gane to domin haka shi ma wannan haƙƙi na mu'asara sirrin mu'asara ta tsara mu'amala wajibi ne a kan su na sauki da su tsara mu'amala ba su da mazajen su dan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba za su yi aure dan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake da mun da aure cewa ya san ki ma ta da haka ma ta da haka to aure abin da yake da kwanaki wanda za ku ji kuma kana zuwa makarantar da ne ma ta da wanda abin da an ba